الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
a yau kwanan wata 23 ga watan rabi'u sani shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 16 ga watan goma shekara ta 2021 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin zadul mustaqni wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon kai kano najeriya muna darasi na 71 yau za mu tashi babu sujudi sahwi babu sujudi sahwi malam ya ce yushra'u li ziyadatin wa nafsin wa shakkin la fi amdin fil fardi wan nafilati yace fa mata zada fi'lan min jinsi salati qiyaman aw qu'udan aw ruku'an aw sujudan amdan batalat batalat wa sahwan yasjudu lahu wa in zada rak'atan falam ya'lam hatta faraga minha sajada wa in alima fiha jalasa fil hali fatashahhada إن لم يكن تشهد وسجد وسلم وإن سبح به ثقتان فأسر ولم يجزم بثواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تابعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا ولا نقل بيسير الشرب عمدا وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الآخرتين كو في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسدد فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في سلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل وقهقهت ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير كشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان harfani shi ma dai baƙalar ƙarshen fasalin ke kafin mu fara bayani akan sujudu sahwi idan za ku iya tunawa malami ya kawo mana bayani dangane da sharuɗan sallah wajibabbun a sallah rukunan sallah ya ce sauran sauran su ne me su ne sunonin sallah to shi wannan littafi da muke karanta littafi ne na mazhabar imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala to akwai sunonin sallan da yawa wanda ya kamata mu ambace su a gurguje saboda mutum idan yana aikata wani abu a sallah to ya gane menene hukuncin wannan abun nauyinsa sharaɗi ne a wajibi ne a rukuni ne a sunna ne kai har ma da abubuwan da suke mustahabbi ne ma a sallah to ga sunnonin sallah kamar haka a gurguje amma a malikiya me yasa na ce a malikiya saboda yawan yawan littafanmu da muke karantawa ahalari ishmawi iziya risala asgari duka waɗannan littafai ne na malikiya kuma suna hidimar mazhabar malikiya ne su aka fi sabawa da karantawa to sannan kuma akwai saɓani dangane da wani sunan shi mazhabobin guda biyu a wata mazhabar wani abun suna ce da shi sunna wani abun kuma su ce da shi wajibi wani sunna wani wajibi yanzu anan cikin sunnonin da za mu faɗa to akwai abubuwan da su kuma wajibi ne a mazhabar imam ahmad da muka karanta amma dai za mu yi bayani don saboda mutane su gane saboda nauyin sallah da haɗarin lalata ta na farko dai kiran sallah a malikiya sunna ne ta da ikama a malikiya sunna ne da kiran sallah da ta da ikama suka ce min sunanin lati ta taƙaddamis sallah suna daga cikin sunonin da sun gabaci sallah su ba a cikin sallah suke ba kun gane kaga ta da ikama ai kaga a wajen sallah ne ba sai ka tayar ba za ka yi kiran sallah ma kaga a wajen sallah ne to amma abin da ya zo a hadisi a mazhabar ahlul hadisi kiran sallah dole ne saboda manzo Allah ya umarni ga wani daga cikin sahabbai ya ce idan kana tafiya lokacin sallah ya yi to kai kiran sallah ina fata ana fahimta idan kuna tafiya a daji ko a tafiya in za ku yi sallah lalle ku kira sallah shine zance mafi inganci amma a mazhabar malikiya ba sai an kira sallah ba a mazhabar malikiya sallar jam'in nan wannan sallar jam'in sunna ne salatul jama'a sunna ne amma abinda malamai suke cewa abinda annabi ya umarni ya ce aje kuma har ma ya ce waɗanda ba su je ba zai je ya sa a tada sallah a masallaci ya bi gidajensu ya bunka musu da wuta sauran malaman suka ce ina son gane nuna muku bambancin mazhabar malikiya da sauran mazhabobi su yanzu a malikiya sallar jam'i sunna ne to sai sauran malaman suka ce yanzu idan sunna ce yanzu Allah zai ce zan sa wani ya yi limanci in tafi gidan wanda ba sa zuwa masallaci in bunka musu wuta in kone su suka ce yanzu akan sunna kawai annabi ya kone ya ce zai kone gidan wanda ba sa zuwa jam'i kuma akan sunna ne za a ce wanda ba ya zuwa sallah kaza ba ya zuwa sallah kaza munafiki ne to sai suka saba wa kabar malikiya a malikiya bayan karatun fatiha karanta aya ɗaya in kai a sallar farilla karanta aya ɗaya kawai sunna ne ma'ana abin da ya zama dole shine karatun fatiha haka ne da za ka yi kana yin fatiha kana gamawa sai karanta aya ɗaya kai rukuyi shikenan sunna ne ka karanta kawai ka ce karatun sura ko wani bangare na aya ma qira'atu ayatin aw ba'du aya ko wani bangare na aya bayan fatiha a rakoyin biyu na farko na ainihin wato sallolin azhar da isha'i da magariba tsayuwa domin karatun fatiha suka ce sunna ne kunga a can kuma ba haka bane rukuni ne dole sai ka karanta fatiha a tsaye to kaga su yanzu a mazhabar su idan ka karanta fatiha kana zaune kaga sunna ce kawai ka bari wancan karatun da muka yi kuma a'a rukuni ne ka bari ɓoye karatu a wajen ɓoyewa bayyana karatu a wajen bayyanawa yanzu da muka zo yin magariba mun bayyana karatu sunna ne yana cikin sunnonin sallah haka wajen bayyanawa ko wajen ɓoyewa ka yi azahar a ɓoye ka yi la'asar a ɓoye sunna ne amma banda sallar juma'a kaga ita ma ai daidai lokacin azhar ake yanta amma ita karatunta a bayyane ake yi da kuma a waɗannan sallah ta raka'a biyu a raka'ar ƙarshe ta magariba ɓoye karatunta suka ce banda shi shi wannan dole ne da kuma rako'i guda biyu da bayan isha'i shi ma dole ne to menene ake nufi da karatun sirri mafi karancin abin da karatun sirri yake nufi shine harakatul lisan lalle ba harshen ka sai ya motsa Allahu akbar azhar kake kaga nan lebin ka yana motsawa harshen ka yana motsawa amma mutum yi azhar ko la'asar ko na bayan magariba Allahu akbar ya yi shuru yana zare ido wannan ba karatu yake ba tunani yake kawai da haka kan wani ya ɗauka cewa an ce sirri shiru za a yi a matse baki sai baki ya yi motsi dole ina fata ana ganewa sannan bayyana karatu shi ma sunna ne yanzu kuna gane bambancin ko bayyana karatu sunna ne wato wannan ba a cewa in ka bashi a sallar sallar ka ta baci shi ne abin da yasa ake so a gane bayyana karatu sunna ne illa iyaka an kai kawai duk waɗannan in ka basu sujada ce za ka yi sujada ba adi ko ƙabli ita ce za ta wanke maka wannan laifin da kai na barin sunna kamar sallah asubahi ana bayyana karatu sai wani ya zo ya sallah asubahi a koye gaba ɗaya me zai yi sujada zai ƙabli don ya rage rakoyi biyu na magarba kawai sai aka ji liman ya yi su a koye kuma aka idar da sallah ana ta zazzare ido sallah ba ta ɓaci ba kawai abin da zai yi ya sujada guda biyu ƙablar salami haka mafi ƙarancin bayyana karatu shine mutum ya jiyar da kansa mafi ƙaranci alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga ina jiyar da kaina na biyunsa shine ka ji yadda na kusa da kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga wannan ba ni kadai nake ji ba na gefe na bayan kololuwar sa ba ba iyaka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين ها kaga wannan ai ya wuce in jiyar da ku kare anna can to ya halatta in dai jiyar da karatu ne wani ya ji suka ce bai da iyaka in daga nan sautin ka zai kai nijar ku sallaka bata wace kun gane matakin jiyarwa ka jiyar da kanka iyakai kaɗai ko ka jiyar da wani amma yanzu kaga liman da yake mutane limanci kaga ai ba zai karatu ya ji yadda kansa shi kadai ba saboda ai kaga karatun da yake yana da tasiri ga masu saurare su ma suna tasirantuwa da abin da yake ko ba ka bane to watakila kuma ba laspika to amma kuma juma'a ce ko tahajjud ne ko tarawih ne akwai mutane da yawa baya akwai akwai bukatar mai na nesa ma su jiyo to in dai jihar ne to bai da iyaka mutum zai iya daga socinsa har a na nesa ma ya ji to amma ita mace fa to ita mace bayyana karatunta gaskiya ba daidai yake da na namiji ba yawa ita mace suka ce tusmi'u nafsaha faqat karatun bayyanan mace ta jiyar da kanta kawai asubahinta ta jiyar da kanta magaribanta ta jiyar da kanta isha'inta ta jiyar da kanta kenan ba a son mace ta yi karatu ta daga sautinta kamar yadda namiji yake dagawa ina fata ana fahimta kenan tana da haddi a bayyana karatunta yana da iyaka ba a sake ta ta tafi can ba saboda me saboda gudun fitina saboda gudun me fitina to waɗannan sunnonin da na uku zuwa na shida duka wannan sun shafi farilla ne banda nafila kamar wanda yake nan karanta aya ɗaya ko ba'dul aya bayan fatiha a farilla ne nafila za ka iya yin fatiha kaɗai a sallar nafila kun gani ita kanta ma gaba ɗayanta ai sunna ce don haka in mutum ya ga dama wani lokacin a sallar nafilarsa kullum zai iya ɗaga hannunsa ya yi fatiha kaɗai sai rukui to me ya bambanci tsakanin farilla da nafila da na ce mana wannan ya sha farilla ne kaɗai idan farilla ce ka karanta fatiha kadai a malikiya baka karanta aya ɗaya ba ko rabin aya ɗaya ba a bayan fatiha to sai kai sujada don ka bar sunna to amma idan nafila ne fa kawai sai ka ga dama nafilar ka kace fatiha kawai za ka yi kai ta nafilfilin ka da sallar fatiha karanta fatiha kadai babu komai a gare ka kun gane sannan a tsayuwa don karatun fatiha din shi ma suka ce ba dole bane banda banda wannan banda banda banda banda fati banda nafila ita nafila gaba ɗaya ma ana iya yanta a zaune ana iya yanta ne a zaune idan kai karatun fatiha a zaune a malikiya sallar ka bata bace ba ba kamar wancan da muka karanta ba ba ka bar rukuni bane ba ko wajibi ba zaka jabarin sa da da sujada sannan abin da ya shafi sirranta karatu da ɓoyewa duk wannan hukuncin bayyana karatu da ɓoyewa cewa in ka bayyana wajen sirrantawa laifi ne ko in ka sirranta wajen ɓoyewa laifi ne wannan ya shafi farilla ne kawai banda nafila kenan nafila kana da yancin ko ka yi a bayyane ko ka yi a sirrance amma abin da aka ce sallar rana nafila a ɓoye ake yi sallar dare nafila ko ka yi a bayyane ko ka yi a ɓoye yanzu sallar magariba din nan in ka ga dama nafilan magariba kai karatun a bayyane idan ka ga dama nafilan magariba kai karatun a ɓoye ba ka da wani laifi idan ka yi a sirru da magariba ko da isha'i shafa'i da wuturi in ka ga dama duk ka yi a ɓoye amma yanzu farilla a ce ka yi a ɓoye gaba ɗaya to shine shine bambanci an gane wannan ko yawwa to sannan dukkan kabarbari banda kabbara harama in a malikiya ne wannan sunna ne kun ga wancan kuma na karanta wajibi ne a malikiya kabbara harama Allahu akbar ta farkon nan kullun ita ce farilla amma duk sauran takbiratul intiqal da muka karanta da ku anan a masabar Imam Ahmad cewa wajibi ne su sunna ne kawai an gane wannan ko sannan kuma tahiyar farko sunna ne zama don tahiyar farko sunna ne a malikiya har tahiyya ta biyu ma sunna ce amma a masabar imamu ahmad tahiyya ta biyu dole ce rukuni ne ma cikin rukunan sallah yadda makaranta ina fata ana fahimta haka zama don tahiyya ta biyu a malikiya sunna ne sannan idan mutum ya yi ɗumanina ya nutsu to duk wani abin da zai ƙara bayan ɗumanina na wajibi daɗe wanda zai wannan shi ma sunna ne salatin annabi a cikin sallah sunna ne abinda ake ƙari bayan tahiya bayan an ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko abduhu wa rasuluhu to wannan bayan an ce abduhu wa rasuluhu waɗannan addu'o'i da za a ƙaro shine a ashhadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqqun wannan sunna ne wa annal jannata haqqun wan nar wa annan nar haqqun wa annas sirata haqqun وأن الساعة أتيت لا ريب فيها وأن الله يبأس من في القبور wannan addu'o'i ne da ake ƙara su bayan tahiyya ta ƙarshe ina fata ana fahimta wannan sunna ne in mutum ya samu dama ya ƙara su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin warham Muhammadan wa ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid sunna ne اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين إتما أن أدعى السنة لأقارة تبعين تيقرش اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما وأن إتما السنة اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك نبي نبيك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك min kulli sharrin isa'adaka minhu muhammadu nabiyuka sallallahu alaihi wasallama ita ma sunna ne allahumma kul lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna wannan amalikiya sunna ne ai bayan tahiyya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المسير sunna ne duka wannan ana so a ƙara su bayan mutum ya gama tahiyya ta ta biyu kaga magana ma kana gama tahiyya kai sallama kaga duk bata taso ba duk mai gaggawa a sallarsa bai zai waɗannan abubuwan ba haka akwai bukata a karanta su wata rana in kai sai Allah ya karba ka daɗe kullum kana yi kana yi wata rana in Allah ya karba ka huta saurara wa imam idan yana karatu a malikiya sunna ne suka ce wai wai ko a karatun sirri ne ma ko da azhar ne ma kai shiru ka saurari liman suka ce sunna ne malikiya kenan suka ce walau sakatal imam to kenan kaga ba sai kai karatu ba kai su kenan a wajen su amma sahihin zance za ka yi karatu bayyana sallamar ka idan liman ya sallama ka ce assalamu alaikum ka ji yadda kanka wannan sunna ne a malikiyance sauran malamai kuma abinda suka ce an ce shari'a kai sallama kawai in kai sallama kai sallama shikenan wanda yake bin liman sallah suka ce wajibin sallama guda ɗaya shine assalamu alaikum wa rahmatullah kai amma ta biyun da za ka yi a hagun ɗinka suka ce in ka na biya ahadun idan akwai wani a kusa da kai jefa masa ɗaya a malikiya kenan a malikiya in kai kaɗai kake sallah ba kowa a gefenka kawai ce zaka yi assalamu alaikum wa rahmatullah shikenan hagun ɗinka ba ai ba kowa da haka me da sallama ta biyu inda wani a kusa da kai sunna ne in ko babu ba sai kayi ba ame a malikiya amma abinda muka ce abinda annabi yake sallah ko shi dai ko yaushe sallah ma nawa yake biyu to su ko malikiya suka ce ya halatta mamu ya ƙara wa liman tasa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ta liman kenan wannan ka wulla masa daya suka ce wannan yana cikin yana cikin sunna cewa ka amma wannan liman ya cancanta ka ƙara mai ka ƙara masa wannan sallama ne in ka samu raka'a ɗaya ne a tattare da shi in adrakta ma'ahu raka'atan idan kuwa ya maka gaggawa baka samu ko raka'a ɗaya ba in ka zo sallama ka ka jefa mai sallama tun da to baka samu komi ba ya za ka ba shi kyauta sannan idan mutum ya zo yin sujada ba mun karanta sujada zai yi akan gabai guda bakwai ba suka ce to sunna ne tafin hannu biyu goshinka gwiwowinka da diddigen da kafafuwanka yan yatsun kafafuwanka suka ce sunna ne sanya sutura mutum ya kafa sutura idan zai sallah ya kafa sutura ga mamu a afwan ga mai sallah shi kadai da liman banda mamu suka ce mamu waye suturarsa liman ɗinsa kun gane kuma ana so idan mutum ya zo zai suturar ya kusa da sutura to menene iyakacin suturar mutum da da shi suturar ka zaka sa ta iya gwargwadon yadda zai ishe ka kayi ruku'i kada kanka ya taba ya taba ta sannan kayi sujada kada goshin ka ya taba ta kenan space din da zaka bayar a sutura ya zama gap din ya ishe ka kai ruku'i ya ishe ka sujada baka je ka tabo ta ba shine space din da za a samu mai tsakanin wato eh, mutum yana tsaye da suturarsa kamar suka ce zira'i uku wannan shine zira'i ɗaya biyu uku duk wanda ya shimfiɗa wannan ɗaya biyu uku to a nan ukun sai sa sutura a nan ake sa sutura ko kuma gwargwadon yadda idan ka yi sujjada tsakaninka da kanka dabba 'yar ƙarama za ta iya wucewa. kadru mamar sha um, me hikimar neman sutura suka ce ana sa sutura ne don karka bari wani ya wuce ta gaban sallaka wani nan ko dabba ce haram ne ka bari ta wuce gaban sallaka akuya idan kana sallah ko akuya bai halatta ka bari ta wuce ba dan dabba ta zo za ta wuce gaban manzo Allah yana sallah ya matse kiran ba a so kome ka bari ya wuce gaban sallah ka kome mafi karancin sutura mafi karancin ta tsawonta zira'i daya kar ta gaza haka kaga kenan yanzu mutum ya sutura da wannan abu kaga bai kai zira'i daya wannan robar roba ta kai zira'i kenan ana son tsawon sutura ya kai mai ya kai zira'i a kafe ta haka dan itacen da za a kafa wato a yi ba ni sunan shi a yi sujjada a gabanta kenan wannan kenan ba a so a sanya dutse a matsayin sutura saboda dunkulallen abu ne bai da tudu sannan ba a so mutum ya yi sutura da dabba saboda ba ta da hankali zai iya yiwa kana cikin sujjada tashi da gudu kamar yadda kuma ba a yin sutura da yaro ƙarami mara wayo ka ajiye shi ka ce kai tsaya zan yi sallah kana cikin sallah ya tashi ya tafi abunsa duk abin da yake motsi mai taharrur zai iya barin wurin bayan sutura da shi wannan an so ne tsawon suturar ya zama haka kun gane kar ku manta sallah ne muke magana dan in ka zo za ka yi nan gaba ka rinka yi masu yin sutura a masallaci sai su yi shi izra'i iya ina ne aka haramta a wuce ta gaban mai sallah ta ina ne shine iya inda zai yi sujjada ya ruku'i sujjada idan mutum bai sa sutura a wurin ba su a wajensu ka ba shi space ɗin da ya ishe shi sujjada ya ruku'i sai ka kewaye bayan sai ka wuce amma ka zo yana sallah ta gabansa haka ka ka ginda ya watakila kana taɓa rigarsa wannan ba daidai ba ne kuskure ne wasu ma suka ce in dai bai sa suturar ba ai an ce kar ka wuce gaban mai sallah annabi bai faɗa a hadisi ya ce banda iyaka kaza ba kawai in dai gabansa ne duk inda za a ce gabansa ne to kar ka wuce gabansa wasu suka ce a to ai an sa iyakan inda zai sa sutura tunda bai sa ba laifin waye ka wuce kawai shi ya ɗauki laifi sannan kuma da aka ce a ture wanda zai wuce gaban mai sallah fa sai in ka saka sutura ne ya zo zai wuce ta gaban ka ke da daman ka ture shi misali ko kuna fahimta ne a to kai da kai laifi kai ma ba kai abin da aka ce kai ya za ka ture shi ka zo kana sallah ya zo zai wuce ta gaban ka wataƙila tsakaninka da inda zai tsakaninsa da inda zai sujama mana sai ka bi shi ka ture shi to kai ina suturar da aka ce ka saka abinda ake nufi idan ka kafa suturarka yanzu ina sallah wannan kyamarorin su ne suturata sai wani yazo zai wuce ta nan tsakani to shine zan yaƙe shi in ture shi to amma mutum yazo yana sallah fa bai ma sutura ba to saboda me zaka ture shi haka wasu malaman suka ce kai ka fara saba Allah da ka zo kana sallah ba sutura waɗannan su ne sunnonin sallah to sai a malikiyance a gurguje za su dan haska mana don mu gane akwai kuma mustahabbi abubuwa da an so ne shi mustahabbi ne bai kai karfin sunna ba in dai da hali in dai da dan dama dama to koya kai to su anan sun shigar da wasu abubuwan da kusan zaka iya cewa babu nasi a kai kamar yanzu cewa sai ka kulla niyya niyyatul ada'i aw al-qada anan kuskure anan shine niyya da lafaz da niyya amma kudurce niyyar kaza zan yi din wannan abu ne mai kyau shi wannan ya tafi a matsayin musabi an su kamar yaya yanzu idan za mu yi sallar isha'i ka halarta a zuciyarka cewa ada'i za ka yi me ada'i sallar da take a kan lokacinta ba ƙada'i ba me ƙada'i ramuwa yanzu a cikinku akwai wanda zai zo za mu yi sallar isha'i da ya zo Allahu akbar sai ya ji a ransa zan yi ramuwar sallar isha'i ne a'a kenan a lokacin da zaka yi sallar zaka sa a ranka cewa me kana yin ne ada'i ba ƙada'i ba to suka ce a malikiya ka ƙudurta niyyar ka ji a ranka cewa lokacin da ka kabbara sallar nan ada'i za ka yi ba ƙaza'i ba sun a wannan mustahabbi ne an su sannan in ka zo yin ramuwar ma kar haka kawai ka zo ka kabbara sallah ramuwa kake amma baka halatto a ranka cewa yanzu ramawa kake yi ba dole ka sa a ranka cewa ramawa kake har ma da adadin rako'in da za ka yi isha'i ne ka san nawa za ka yi hudu magariba ne ka san nawa za ka yi uku isha'i asubahi ne kake ka san nawa zaka yi biyu to tuno da wannan shi ma musabi ne daga hannun nan wajen kabbara harama daga hannun ba faɗan kabbara harama ba a'a raf'ul yadayn din daga hannun shi ma musabi ne amma banda sauran kabarbari sauran kabarbari suka ce ba sai ka daga hannu ba a malikiya idan mutum ya kabbar harama Allahu akbar ba yayi ba to kafin ya dora su a kirjinsa a malikiya ana so ya saki haka wannan sakin hannun na bayan kabbara harama kuma ba sakin su haka ake yi ba har suka ce bi rifqin walin ayi a hankali Allahu akbar ka sauke sai ka dora hannu a kirji to wannan sakin hannun shi ma mustahabbi ne suka ce a nafila a nafila ya halatta mutum ya ɗora hannun dama a hakan hagu a nafila a farin lafa za ka yi sadalu kamar yadda muka yi bayani shi kuma babu dalili babu hujja a kai duk wanda ya karanta cikakkiyar sura bayan ya yi karatun fatiha ya kawo sura tun daga farko har ƙarshe wannan mustahabbi ne a sallah kenan ba dole bane ka karanta cikakkiyar sura a sallah in ka cika ta wasu mai wa ɗari ka kai ta ƙarshe wannan jimi idan hawa ka kai ta ƙarshe wannan kai ta ƙarshe ka kammala ta ba sunna bane ba farilla bane ba wajibi bane mustahabbi kenan kana da dama ko ina kai ruku'in ka ya yadda Allah ya baka ka samu dama matsalar da aka ce an so a raka'ar farko kowace sallah ka tsawaita raka'ar farko ta biyu bata kai ta tsawo ba ba haka ake ba to wannan mustahabbi ne ba sunna bane ba farilla bane mustahabbi ne Daka in mutum ya ga dama raka'a ta biyu in ya yi ta tafi ta farko tsawo bai saba wa Allah ba. Sani ko kuna gane Daka karka ji dan wata ran wani liman watakila ya karanta ma raka'a ta farkon surorin gajejjeru raka'a ta biyu kuma ya mai tsawo. Ba abin da ya bari illa mustahabi kawai. Daka karatu wani lokacin ana iya bin sa yadda ya zo da yadda ma'anar ta zo. karatun mamu su karanta fatiha a lokacin sirrin liman suka ce mustahabi ne amma a zance mafi inganci wajibi ne dole ne rukuni ne ce ka karanta fatiha saboda hadisin da manzo Allah ya ce la salatu liman lam yaqra bi ummil qur'an yin karatu a bisa tsarin jerin alqur'ani yanzu a jerin alqur'ani in ka bude alqur'ani ba bakara ce a farko ba sai me ai fatiha ko sai bakara sai ali imran sai nisa'i sai ma'ida ko yawwa to sai mutum ya zo yin karatu a sallah sai ya biyo bisa tsarin jerin yanda aka jera surorin qur'ani shi ma sai biyo haka yin haka kamar yadda malaman mahaddata suke yi a ba ni sunan shi a tarawihi daga hajjud wannan bin tsarin a ɗauko tun daga wancan sai an dire ƙarshe wannan musabi ne ba sunna bane ba farilla bane kenan idan wani masallaci suna so in sun ga dama wata rana za su iya yin saukarsu in suka tsara kowa da inda zai karanta kun fahimta kowane limami da inda zai karanta wani a bashi izu goma farko ya ta fafatawa duk zan da ya zo sallah daga hamim zai yi ƙasa wani a bashi wala tujadilu ya ta buga wani a bashi rubu'in kaza wani a bashi izun kaza har aka zo ƙarshen ramadan kowa ya kammala nasa kun yi sauka ba dole bane sai an ɗauko daga mai farkon suratul baqara an dire har ƙarshe a jere ɗin bi a jere ɗin menene saƙon wanda ya karanta wancan wanda ya karanta duk dai ba sunan kun sauƙi ba ko ba haka bane ba yanzu limami a masallaci yana iya sauƙa qur'ani ba ku sani ba wataƙila wani lokacin in yana rubuta yana kula duk surar da ya karanta ya rubuta ya gama karance ta duk surar da ya karanta ya rubuta ya gama karance ta bayan shekara kaza zai ce yayi yayi saukar Qur'ani amma ba ku gane ya sauke ba yau ya karanto can yau kake kenan jerin karatu din nan da ake yi daga suratul baqara a yau kasa wannan musahabi ne ba dole bane ba ina fata na fahimta sannan an ce a sallar azhar a tsawaita karatu asuba a tsawaita karatu ko azhar a tsawaita karatu al'asar azhar al'asar sorry asuba a tsawaita karatu wannan tsawaita karatu da azhar da asubai shi ma musabi ne ba dole bane magariba da al'asar ayi gajejjerun surori isha'i ayi tsaka-tsaki wannan abu musahabi illa wasu za ka iya cewa suna iya ɗaukan matsayin sunna saboda an ga annabi ya dawo mai nayi alayhi salatu wassalam um, idan mutum yana karatun fatiha yana sallah shi kare صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين shi kadai yake karatunsa cewa amin ya cewa kansa amin wannan musabi ne suka ce in ya ga dama ya bari waladdallin inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga bai ce amin ba to ba su jada akan sa ba komai mustahabbi ne mutum ya ce amin wa karan kansa shi haka shi ma mamu bayan liman ya ce waladdallin ba masallaci yana amsa ana cewa amin to shi ma wannan musahabi ne ɓoye amin ɗin ita kanta amin ɗin a ɓoye ta kar a faɗe ta da ƙarfi suka ce musahabi ne amma sunna ya tabbata sabon annabi suna faɗa da ƙarfi har sai masallaci ya girgiza shimfiɗa yan yatsun hannayenka kamar yadda muka yi aikace akan gwiwa in za ka yi ruku'i wannan sunna ne miƙar da gadon bayanka ai wannan musabi ne sori in kai ruku'i shi ma musabi ne daidaita kanka kai yayi sama kai yayi ƙasa a malikiya musabi ne idan kai ruku'i budawa in za ka sujada kakka matse din nan ka buda a malikiya a cikin sujada kenan a malikiya musabi ne hatta yin tasbihi subhanallahi walhamdu subhanallahi subhanallahi ko subuhun qudusun din nan subhanallahi subhana subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal ala wannan mustahabi ne a malikiya yin kabbara kana yunkurawa kana kabbara ka tafi tare da ita kabbara da ruku'i a tare mustahabi ne in ka gana ma za ka iya bambantawa a malikiyance kada mutum ya yi kabbara in zai miƙe raka'a a raka'a ta mai ta uku sai ka tashi ka tsaya cat sai kai kabbara mustahabi ne shimfiɗa hannayenka guda biyu in kai sujada ka shimfiɗa su su taɓa ƙasa sosai musahabi ne da yin zama da aka ce annabi ya yi a sallah suka ce shi ma musahabi ne wai idan mutum dai bai yi wannan ɗan ba dai ya yi dai sallah sallah su ta yi takaita zaman tsakiya kar a yi tsawo zaman farko ɗin nan na sallah kar a yi mai tsawo zama na biyu a tsawaita musabi ne yin karkata kanka dama kaɗan in za ka yi sallama da hagun kaɗan in za ka yi sallama shi ma musabi ne idan liman ya idar da sallah ba yana tashi daga inda ya zauna ba yana assalamu alaikum ba yana ɗan canja wuri ba wannan ɗan canjawan wannan ɗan juyawan mustahabbi ne suka ce amma ko da bai tashi daga kan sallayarsa ba in ya canja yanayin zama ya wadatar ba sai ya tashi gaba ɗayansa ya koma wani wuri ba a in ya juya daga zaman sallan ya yi wani irin zama da yake so shi ma dai ya wadatar ya aikata abin da ake so idan mutum zai yi sallah ko ta farilla ko ta nafila ya yi a asuwaki shi ma mustahabbi ne a mazhabar malikiya waɗannan su ne abubuwan da suka kawo a matsayin musahabbai a sallah to yanzu karatun da za mu karanta yau da na ja muku bakin ban fassara ba idan sallah ta ɓaci ake a gyara ta shine abin da za mu karanta to sai aka ba mu a shari'a yanda za mu gyara sallah idan ta lalace malai ce babu sujudi sahwi babin da ke magana akan sujudar rafkanwa as-sahwu ana nufin rafkanwa mai da zamu zo mu bayani sujudi sahwu kamar ya zama idafatu shay'i ila sababihi kenan menene sababin yin sujudar wannan as-sahwu idan wujida sahwu وجدت السجدة ووجد السجود وإذا انعدم السهو انعدم السجود idan babu rafkanuwa babu wannan sujada in ku an yi rafkanuwa to za a yi wannan sujada malai ce yushra'u li ziyadatin wa naqsin wa shakkin shikenan waɗannan abubuwa guda uku su ne suka sa aka shar'anta mana yin sujadar rafkanuwa wani zai tambayan ka me yasa da wani dalili da wani uzuri ne ake yin sujadar rafkanuwa yushra'u an shar'anta yin sujadar rafkanuwa a sallah dan abu guda uku na farko li ziyadatin in mutum yayi kari a sallah amma karin ba kowanne ba za mu zo mu bayani dan wani karin in yayi yawa kuma sallah ma ta rushe gaba daya li ziyadatin abu na biyu wa naqsin in mutum yayi tauye ya rage wa shakkin ko idan mutum ya shakka to wai me me asahu asahu yana iya daukan annisyan mantuwa asahu yana daukan azzuhul mutum ya rabkana ya manta ko ya rabkana ina fata ana fahimta amma sujudu sawi a sallah sahu a sallah shine mutum ya manta shin yana sallah ne ma ko baya sallah ka san wani lokacin malam Allah ya rufa asiri ana sallar ma sai ka fita gaba daya kama manta sallar kake wallahi to mantuwar ban sani ba kuna fahimta na idan aka dauke tunaninka ka manta ma sallah kake yi ko ba sallah ba to sai ka shiga tunanin wani abu kana tunanin wani abu ka tafi kayi nisa wai kuma kana ta karatu fa kana ta zama karatu kana ta rukuyi to idan idan ka dawo hayyacinka to sai ka manta a wani yanayi kake sai ka ƙara raka'a ɗaya ko ka rage ko mutum ya manta to wai niyan sujadar nan wai ta biyu ne ko ta ɗaya ne me yasa ai lokacin da kake sujadar ka tafi an ɗebe ka ka fita daga yanayin sallar ka shiga wata harkar daban ina fatan kana fahimta to wannan ɗaya ne daga cikin sababin da yake sa mutum ya yi rafkanwa a sallah sai ya ƙari ko kuma shakka ta zo maka kana cikin sallarka wataƙila shauƙin karatu ya ɗauke ka kana ta karatu kana ta tunanin ayoyi ko ka yi tasbihi ka tsawaita kana ta kiran Allah kana ta addu'a mai tsawo to ka tsawaita sujada to da ka tsawaita sai ka zo za ka ɗago sai ka ji to wai wannan sujada ta ɗaya ce ko ko ta biyu ce kaga me ya ɗauki hankalinka tsawaita sujadan nan da ka yi ka shagaltu da tsawaita addu'an nan to shine yasa ka manta yanzu sujjada ta biyu zaka yi ko ta ɗaya kake yi nan ne mutum sai ya bi rikice in kai ɗaya ne ka biya Allahnka da kanka ka san yaya zaka yi in kuma wani yana bayan ka to da ɗan dama dama in ka ƙara su ce subhanallahi in ka rage ma su ce subhanallahi baka da yanci to wannan shine sababin to shi shari'a ta ce da a ce an bata maka sallah to sai aka ladabtar da kai me ladabtar da kai ka ƙara wasu sujada guda biyu don ka gyara kuskuren da kai kar gaba ka ƙare um, mutum ya, bar yin sallah gaba ɗaya akwai sahawu da malamai suke cewa mutum ya rabkana ma sallar ma wannan fa sujada sahawu da muke magana sujada da kana cikin sallar ka rabkana kai laifi za ka gyara to akwai waɗanda barin sallar ma suke gaba ɗaya su rabkanuwar ta su daina yin ta ma su manta ta shine Allah ya ce fa wailul lil musallina alladhina hum an salatihim saquna wailul din nan wani kwari ne a jahannama na azaba da Allah ya tanadar wa mutane zai musu azaba masu sallah amma suwa su ne waɗanda suke rafkana a sallarsu su bari yin sallar gaba ɗaya ba wai ana nufin wanda in yayi sallah yake su jira rafkanuwa ma ba aka yake nufi ba haka ne ai kaga annabi ma ya rafkanuwa a cikin sallah a'a an salati yamsahuna as-sahu an salati ake nufi ina fata ana fahimta to me as-sahu an sala malamai suka ce tadyi'uha tuzar ta sallah shi ma ya shiga fa wailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون أي الذين هم يضيعون صلاتهم ما سولا كان تسلى ما سين تبادي ديبا ما سو تأخير الصلاة عن وقتها لوكتن صلى يهي أكايتا سو ما سو شغا فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كاغا ما صلى ne amma sun ɗauki wasa da sallar ba sa yin ta akan lokaci ko kuma suna tozarta ta 'yan kaf kaf Allahu akbar sami Allah liman hamida rabbana wa lakal Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum ya tashi ya tafi alladina ma salatin sahun wallahi karka yadda kai wannan ko da wasa kuma ita sallah da farilla da nafila duk tana da alfarma a wajen Allah in wani ne sai ga yan sallah farilla ne ya tsaya yi ta alzai amma nafila ne yi ta a tattozarci kap kap kap kap yayi ya gaba shi ba Allah ka sani in kai sallah ban kare shi da komai ba in kuma baka yi sallar nan ba baka rage shi da komai ba har ka dauka an kai wai ka bashi wani abu ne kanka kake yi wa man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha da haka maganar yin sallah da gaggawa a dimauce duk bata taso ba ba sifar mumini bane kurin ka yi ta cikin nutsuwa ya Allah ga lokacin da na baka ya Allah wannan nafilan zan yi ka sani ko ita ce nafilar ka ta ƙarshe waɗannan nafilfilin fa su ne abokanin hiranka a kabari wallahi wallahi ina gaya muku wannan nafilan da kake rena bayan isha'i bayan magariba bayan la'asar ai bayan eh, bayan asuba bayan kaza wallahi su ne abokanan hira wannan karatun qur'anin da kake budewa kana dan tabawa kadan kadan waye ka ta dauki hankalin ka daina su ne abokanan hira haka annabi ya gaya mana idan mutum aka binne shi a kabari alaihi salatu wassalam zai ga an kawo masa abokanan hira ce ah Allah mai iko yace su waye waɗannan masu kyakkyawan fuska abokanan hira masu daɗi wata irin halitta a hadisin ba a faɗi wani halitta bane amma dai abin da zaka gani mai faranta maka ne sai su ce da su ayya sai wani ya ce ni fa ni ne na filanka da kake bayan masu bayan la'asar ai bayan magariba wani kuma ya ce ka manta azumin da kake litinin da alhamis ai ni ne Allah ya ce yanzu in taya ka hira daga nan har a tashi kiyama wani kuma ya ce ni ne fa sadakarka yau kai hira da sadakarka yau kai gobe kai hira da nafilfilinka jibi kai hira da malam duk aikin alherin da kai ana nan ana ta kwaramniya a duniya kai ko wannan kabarin an buɗa maka shi maddal basari iya ganinka idonka an kayata ma shi da kayan alato da abokanan hira saboda anan duniya ka sha wahala wajen ibada to dan me zan zo ina sallah ina gaggawa akan me a karni za ka yi ka yi ba za ka yi ba shi kenan ka je ka yi wata ibada amma ka zo ka yi abu wai ko a karba ko ba za a karba ba Allah za ka gaya wa haka kuna tare da ni wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata kaji wattaba'u shahawat wa sawfa yalqawna ghayya ba gayyar ba gayya azaba ce abinda ake nufi da wasu wasu jama'a sun shuɗe adaa'u salata Allah yake bada labari an yi wata al'umma adaa'u salata kun san me adaa'u salata wato sun wulakanta sallah sun tozanta sallah kai baka jin tsoron Allah ya faɗi wannan aya ne dan kada ka shiga irin su kai kalma kai ma ka shiga cikin adaa'u salata malam ka ga mutum yana sallah malam sai ka tausaya masa kap kap kap kap pap pap pap pap pap ya ya gama sallah ita ce last card ɗinka makatinka na ƙarshe kenan ba abin da ya fita a azamul ibada ce haba malam a cikin ku akwai wanda bai san muhimmancin mutunta abu mai daraja ba to ya za mu wulaƙanta sallah to shine mutum ya wulaƙanta ta ko dai bai zai yi sallar ala sifati al matluba ba a yanda aka ce yayi ko kuma ya jinkirta shi kullun dan makara ne bayan sallah akan lokaci ko kuma ya yin sallar jam'i min ghairi udhrin duk yana cikin adha'us salat adha'us salat wa tabu shahawat da karshe ya kauna gayya za su fada cikin azaba ta gayya azaba ce ta wuta yin ta akan lokaci yin ta ba da dumanina ba da nutsuwa ba mutum ya sallah amma sallar ba ta yi mai amfani ba da inda ma Allah ya ce fa wailul lil musallina duk ku haɗe duk wurin nan kaga abun mamaki malamin da zai baka tsoro duk masu sallah ake magana suna fa sallar amma kuma an yi musu nakon azaba fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata kaga ai suna yin sallah amma sun wulakanta ta fa sawfa yalqawna gayya sannan kuma fa wailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna lil musallina fa kaga suna yin sallar amma aka ce wata azaba ta tabbata gare su Allah ya ce musallun suna yin sallah amma ba su yi ta akan yadda ake so ba sun yi ta ne a bisa ra'ayinsu sun yi ta a bisa son zuciya shi yasa Allah shi ma ya musu narkon azaba yace sai ya kone su saboda suna yin sahau suna ta sahuli a cikin sallar suna wasa da sallar su suka cancanci wannan ukuba to wannan as-sahau anis salati kenan to wanda muke magana anan as-sahau fi salati ne kuna gane bambancin ayoyin da duk suka yi magana akan narkon azaba ga mai sallah as-sahau anis salati ne yayi ta'addi da an wulakanta sallar toza ta sallar gaba ɗayanta kin yin sallar gaba ɗayanta kin yin ta akan lokaci amma as-sahu fi salah shi wannan mumini ma yana yi rafkanuwa a cikin sallah wani zuhuli wani yanayi ya dauki hankalinka ka manta me kai raka a ɗaya ko kai ta biyu wannan shine as-sahu wato fi salati wannan mutum shi yake da kansa kuma wani abu ne yake zuwa ba min ghairi ikhtiyaril insan ba tare da zabinka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya yi sahu a sallah inda tumarrat wurare da yawa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sahu a cikin sallah kamar yadda a yace inni bashar ni mutum ne an sa kama tansauna ina iya yin mantuwa kamar yadda kuke mantuwa hadisi imam bukhari da imamu muslim to menene hikimar da ta sa aka sa annabi ya mantuwa a sallah me hikimar wani zai ce a to in ma annabi zai mantuwa sai mantuwa a cikin sallah to me hikimar warai ko akwai wato yayi mantuwa yayi rafkanuwa a sallah duk da cewa shine akmalul bashar annabi shine akmalul khalqi mafi cikan halitta kuma mafi cikan mutane gaba daya amma kuma Allah tabaraka ta'ala yasa yayi yayi sahau a cikin sallah kuma shi fi kowa khashiyatullah duk duniya ba wanda ya kai manzon Allah tsoron Allah to me yasa li ajli an yushri'a lin nas don a yi wa mutane shari'a aka sa ya yi mantuwar ya yi rafkanuwar a sallah don ya zama shari'a ni da kai in na yi irin wannan abu ga hukuncin da zan yi shi ne kawai hikimar alaihi salatu wassalam don kar a ce to idan mutum ya irin wannan to ya za a yi a to ai gashi annabi ya yi shi kenan kenan lallai sawun manzo Allah akwai maslaha ga al'umma akwai akwai amfani ga al'umma saboda za a samu shari'a an samu hadisi da bai yi ba kaga da ba mu samu hadisin ba sannan me hikimar sujudu sahawi me hikimar yayi yayi sahawun kuma yayi sujada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ya nuna mana idan mutum yayi sallah yayi yayi yayi yayi rafkanuwa to rafkanuwan nan ya tauye sallarsa to sai aka ce yayi sujjada ta sahawu dan ya cike wannan tawayar ha wani abu ne ka tauye wani abu ne ka dan canja wani abu ne ka dan motsa shi daga inda yake ka canja shi to sai kai sujjada dan ka cike wannan wato gurbin da ka bari shine amfanin yin sujjadu sahawu din duk da cewa sallar cikakkiya ne amma dai ka dada cika tata wannan shine hikima abu na biyu targhibul lishaytan yin sujjada sahawi jifan shaidan ne a hancinsa zungure shaidan ne kore shaidan ne shaidan bai so ya ga bawa yayi yayi rafkano kuma ya suje da sahawi so in ka rafkan kar kai suje da sahawi to shine manzo Allah ya sanya shi ya zama tarjihul shaidan kamar yadda yazo a hadisi Imam Muslim riwayar Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa idan kai sujudu sahwi kaman ka jefi shaidan Allah wadaranka ka sujada guda biyu nayi shine ma'anar wannan sujudu sujudu sahwi to sai malai shi lafi amdin ba a yin sujudu sahwi akan da gangan kenan duk wanda yayi kari a sallah da gangan to ba sujada ta sahwi akan sa duk wanda ya rage sallah da gangan ba sujudu sahwi akan sa duk wanda ya ƙara raka'a ɗaya da gangan ka fahimce ni fa da gangan haka kurin ya ce bari ya ƙara raka'a hudu ne ya mai da ita biyar batsalar salatu sallar sama ce duk wanda ya rage ya ce kai shi ba azahar ɗin nan gaskiya ta masa yawa amma kullum yana azahar yau ba zai yi uku ba bari ya mai da ita uku da gangan sai ya rage ba su judu sahawi a kansa kurin sallar ta me ta ɓaci to kai wannan ba ma farilla ba wani abu ka bari ko sunna ce ko wajibi ka bari da gangan kurin dan ka wulakanta abin ka nuna bai isa ba bai kai ba eh ba zan yi ba amma ka ce ba zan yi tahiyar ba da gangan badalar salatu ku gane wannan hukunci yana da muhimmanci kwarai da gaske annabi ya yi rafkanuwa wurare kamar haka saboda me yasa zan gaya muku wannan akwai wasu malaman da suka ce wannan sujudu sahawin daman guda biyu ce ko dai ba adiyya ko qabliya suka ce to duk wurin da ba annabi ne ya sujudu sahawi ba to ba za a yi mata sujada ba duk abin da kai a sallah in dai ba irin sa ne annabi yayi yayi masa sujada ba to ba wata sujada da zaka yi shikenan kawai ba za ka yi sujada ba wasu kuma suka ce a'a ai annabi ya ba mu ka'ida kawai duk ƙari sujada ba adiyya din ragi su jira kabli wa man naqasa wa zadafa su jira qabla salami wanda ya hada abun guda biyu yayi ƙari yayi ragi ko yayi ragi sai yayi ƙari to ya je yayi kabli saboda ai ƙari ya fara yi sai aka ba wa kabli ƙarfi sama da ba'adi to wannan rabo kashe bi uku din akwai malaman fiqihun da basu yarda da shi cewa in kai ƙari an gane ka yi sujjada in kai ragi kai kabli in kai ragi da ƙari ko ƙari da ragi kai kabli suka ce kawai inda annabi ya yi sujjada kai sujjada duk inda babu nassi a wurin da annabi ya yi sujjada to bara kai sujjada ba na ɗaya kenan mazhaba ta biyu wasu kuma gaba ɗaya a duniya ba su da wanda sujjada in ba ba'adi ba duk abin da kai me za ka yi ba'adi kawai da haka kar ma a kawo musu wani magana qabla salami su ba su san su da qabla salami ba akwai wanda kuma kabli kawai suka ɗauka duk abin da kai mai za ka yi kabli kawai to duka wannan in Allah ya so da za mu zo mu karanta su dalla dalla kuma da dalilan kowa a hankali a hankali za mu rinka bi ba za mu yi da yawa ba kuna fahimta na ku to ina ne wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujudu yayi yayi rafkanwa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi yazo cikin Bukhari da Muslim riwayar Abi Huraira sallah ce mai raka'a hudu ya rage ta mai da ita raka'a biyu kurin ya zo ya yi sallama a raka'a biyu ya ɗauko sallama ya ajiye ta bayan raka'a biyu alhali wannan sallamar ba wurinta ba ne saboda sai an yi raka'a nawa hudu za a yi sallama har ya je ya koma ya zauna na karanta muku wannan hadisin aka ce ya rasulullahi wai sallan nan rage ta aka yi ko ku neman tuwa kai ne ya ce ba a rage ba kuma manta ba suka yi shiru suka ce tab yau kaza ga ikon Allah su fa sun tabbatar cewar me an fa rage sallar duk masallaci to kaga hikimar ka duba Allah ne yasa ya manta don ya kafa mana shari'a ni da kai mu samu doka kaga sunna ko yanzu a taba rayuwa ba sunna ba hadisi ai ba zai taba yiwa ba ai shi kaga a karan kansa kawai shi abin da ya dauka shi bai rage ba ko mai ƙara ba sai mutum ɗaya ne a masallacin nan wani mutum jarumi sunansa zule daini shi zule daini me yasa aka ce zule daini mabucin hannaye guda biyu ko dai hannayensa tsawo ne da su sun fi na kowa ka san duk hannun mutum a duniya baya wuce gwiwa duk tsawon hannunka ka lura da kyau kuma duk tsawon mutum hannunsa kaga nan iya nan bai zai kai gwiwa ka gwada ka gani duk yadda kake ganin hannayenka dogaye ne suna da iyaka kowa da irin measurement din da Allah ya masa amma duk yadda ka sauke hannunka haka to iya ina zai tsaya iya nan dai cinyarka to shi zule ya daidai wasu malaman suka ce shi hannunsa Allah ya masa dogaye ne masu tsawo haka da haka in ya sake su to sai sun wuce ina sai sun wuce gwiwarsa to shi ne ake ce masa me zule shi kadai ne a duniya cikin sa me wannan kaji daya wasu suka ce a'a ba haka ba ne hannayen ne shi da Allah ya halicce shi gaba ɗaya idan ya miƙe hannayensa haka suke kuma kafaɗar fa bata canja ba ka gani ka ga ɗaya fi ɗaya ba wai fa naɗe shi yake ba zai seta bayansa sosai amma in ya miƙe ɗaya fi ɗaya shi ne ma'anar zuliyadai ne duk ba shi ne ya dame wa wani kawai dai wani mutum ne mai wata halitta ta daban to kuma sai Allah ya ba shi wata ɗabi'a wata daban ya ce ya rasu ya je ya samu annabi ya ce ya rasulullahi ya ce wai sallan nan an rage ta ne ko kuwa dai mantuwa kai ne annabi ya ce zule ya dai ne ni fa ba a rage ba kuma ba ku mantuwa ne ba ya ce ya rasulullahi biyu ba aka yi ya ce to bala inna ba'da zalika kad waqa ya ce ya rasulullahi ina tabbatar maka to fa ɗaya daga cikin wannan abu guda biyu ya faru ko dai ragewa aka yi ko kuma kamanta annabi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ya juya sahabbai yace a haqqun ma yaqulu zuladaini wai abinda zuladaini yake faɗa cewa mun rage sallah raka'a hudu min mai da ita biyu haka ne masallaci ce a kwarai kuwa a kwarai kuwa babu jayayya annabi ya taso daga inda yake ya zo ya cika musu ya raka'a biyu ya ƙara raka'a biyun nan bayan ya gama sai ya yi sujjada ba'adiyya kai yanzu a tunaninka za ka ce rage a kai ko? haka za ka ce to ba rage ba ne ba rage ba ne kafin a yi ragin ko in ce ba kafin a yi ragin ba sallamar da ya zo ya yi kafin ya yi ragin ba sai da ya yi ƙari ba ai ba za a tabbatar ya rage ba sai in bai yi raka'a biyun gaba ɗaya ba ko to kafin ya ƙira raka'a biyun ba sai da ya ɗauko sallama ya sa ta a wurin ba wannan sallamar da ya yi ta a raka'a ta biyu ƙari ne ko ba ƙari ba to sai aka ɗauki hukuncin cewa duk wanda ya rage in dai rukuni ka bari ko wannan raka'a ɗaya ka bari ko raka'a biyu to ka kawo ta aikin da ka yi a wurin wannan abin da ka rage shi ne ƙari don haka shine aka ce annabi ya yi sujada wa abin to malam ka ji dalilin shar'antuwar sujada wajibi a nan malaman fiƙi suka ce to ashe duk wanda ya yi ƙari to ba zai kun ji ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana hadisin shi kuma riwayar Imam Ahmad da Imam Tirmidhi hadisin Mughira bin Shu'ba kurin Annabi sallallahu alaihi wasallam malan ka duba wani scenario ya kamata ya zaman farko bai zauna ba kurin yayi ya yayi raka'a biyu mai kun ya zauna ya tahiya sai ya miƙe kawai bai yi tahiyan nan ta farko ba kuma ya kamata ya zauna ya yi mai ya wannan zaman tahiya ta farko aka yi masa subhanallahi subhanallahi subhanallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi mata sujjada dangane da wace irin sujjada yayi duk a cikin ruwayan hadisan duk zamu zo mu karanta su insha Allah ta'ala to wuri na uku na ƙarshe akwai ranar da annabi ya sallah raka'a biyar sallallahu alaihi wasallam biyar hadisin bukhari da muslim riwayar abdullahi dan muslim to raka'a biyar kan me ya faru ai kaga ƙari ne ko to shi ma ya masa sujada waɗannan wurare guda uku a duniya su ne wuraren da wasu daga cikin malamai suka ce shine aka rawaito annabi ya yi rafkanuwa a ciki kuma ya yi musu sujada kuma duka gaba ɗaya an shar'anta wa al'umma su yi sujjada idan sun yi rafkanuwa malin ce fil fardi wan nafila ana yin sujjadar rafkanuwa a farilla ana yin sujjadar rafkanuwa a nafila dan wani yana tambaya ce to wai ita ma nafila in an yi kuskure sai an mata sujjada warai kuwa za a yi mata to wannan karatun yana da yawa yana da faɗi amma dai ku ta hakuri mu ɗauke shi gaba gaba bari mu dakata anan saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu dada inda muka yi kuskure ko tuntuba harshe muna neman afuwar Allah tabaraka ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin ya rabbal alamin